أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا زمان شاء أكو آه الفصل الخامس فصل نبير خطر مكالفة أمره صلى الله عليه وسلم آه جيا من tsaya ƙarshen fasali na hudu, wanda ya kawo mana irin abin da ya gudana daga gurin salaf magabata na ƙwarai a cikin irin yin riƙonsu da sunan manzan Allah sallallahu da koyinsu da shugaba alaihi salatu wassalam. To yau za mu shiga fasali wanda shi kuma yake magana akan haɗarin da ke tattare da saba umarnin shugaba alaihi salatu wassalam a wa mukalafatu amrihi da saba lamarinsa wa tabdilu sunnatihi da canza sunnarsa dalalun wannan bata ne saba ma umarnin manzon Allah alaihi salatu wassalam da canza sunnarsa ga abin da ya ce a canza a yi wani abu daban sa daga abin da ya faɗa wannan ɓata ne wa bid'atun kuma bid'a ne mutawa'adun min Allah alaihi wanda Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawari ga wanda yayi haka bil kizlani wal azabi Allah ya tabbatar da alƙawarin tabewa ga duk wanda ya sauka akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma Allah ya yi alƙawarin azaba mai girma ga wanda ya aikata haka din ala Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Falya hazarin lazina yukalifuna an amrihi, an tusibahum fitnatun, a musibuhum azabun alim. A wa'in da suke saba umarnin manzon Allah, alaihi salatu wassalam, Allah ya ce su ji tsoro, kul ɗinsu, wallahi su guji, su kiyaye tusibahum fitnatun su kiyaye kada wata fitina ta same su su guji haɗa ma fitina aw yusibahum azabun alimun ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su a ranar lahira kenan fitina a duniya azaba a lahira na tattare da saba umarnin manzan Allah kuma wannan umarnin na annabi alaihi salatu wasalam a cikin komi ne wallahi wallahi a cikin komi ne in dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi to ba wani magana wani jawo ko so wasu santuttuka kawai abin da ya faɗa din nan a tsaya kan shi a cikin abubuwan duniya ne ko a cikin abubuwan lahira ne a cikin abin da ke tattare da maslahan al'umma ne ko ko abin da ke tattare da shar'an Allah ne a cikin komi da komi in dai ya faɗi ga yadda za a yi to zaman lafiya da kuɓuta da samun dacewa da daidai a yi yadda ya ce, yanzu idan ka duba halin da al'umma ke ciki, za ka ga wallahi asali, asali na matsalolinmu sauka daga koyarwarsa ne, alaihi salatu wassalam. Saboda duk masifin da ke faruwa a duniyan nan a wannan zamanin da zamanin baya da wanda zai zo gaba, manzo Allah sallallahu ya faɗe su, ya faɗi abin da zai kawo su, kuma ya faɗi magani a kansu. duk wani jayayya da zaka ga musulmi ana ta yi wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kowa na ganin kowa ba bakin komi ba wallahi daga sauka da kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin abin da ya kawo matsala ayan ka lura idan ana kan umarninsa ai ba za a samu sabani ba ai ba za a samu sabani ba dole zai zama an yi mahaɗa ta cikin ta sabani kowa idan ga abin da ya fahimta to akwai mahaɗa kuma da aka haɗu akan ta ta daidaito ta musulunci ta koyi da shugaban alaihi salatu wassalam to inda haɗarin yake shine bayan an sha matsala a duniya Allah zai misiftar da ɓangaren mutane da ɓangare mutane ɓangaren su zai zama masifa akan ɓangare to kuma in dai ana nan akan saba wa manzon Allah kuma sai Allah yayi azaba a lahira akwai hadari Allah kiyaye wa qala a wani wurin Allah yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla eh yace wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira wanda ya aikata abin da yake wato wato ba mai daɗi ba a ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in fuskanci wannan ɓangaren da cutarwa ko da wani abu na ƙursawa ko ya nufi ɓangaren da wani abu na, na, sosa rai Allah ya ce bayan shiriya ta bayyana gare shi to Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi wani tafarkin mumunai ya bi tafarkin da ba na mumunai ba tabarkin mumunai shine bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa inda ya tsaida su wannan tafarkin su shine aka san haka Allah ce to nuwallihi ma tawalla wannan sharrukan da ya kwaso da wannan marasa kyan abubuwan da ya da ya bujiro da su Allah ce zamu jibinta masa abin shi zamu jibinta masa abin da ya zo da shi a ƙarshe ko mu kona shi da wutar jahannama makoma ta yi muni malam akwai hadari cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren bangare ne mai girman gaske idan aka tunkaro ɓangaren da wani abu, Allah da kansa ne yake difa'i a ɓangaren. Allah ne za ka ga yana, yana zabbi, yana korewa, bai yadda wani abu wanda wannan abin saku-saku ne, wani abu wanda wannan abin wato ba shi ne mafificin abin da ya kamata ba, wallahi bai bari a tunkaro ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi da shi. Ka lura da kyau, da annabawa Allah yake magana. yana magana cewa yayin da Allah ya riƙe alƙawari ga annabawa. Wai za ka zallahu misaƙan nabiyina, kaga wannan aye. Allah ce yayin da Allah ya riƙe alƙawarin annabawa tsakanin shi da annabawa. Cewa kowane annabi yana cikin aikar da isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wannan lokacin. Duka annabawan nan Allah ya yi alƙawari cewa da su in kuna cikin riskar da saƙonku sai shugaban halitta alaihi salatu wasalam ya bayyana kun yadda za ku yi rizainin daga annabta ku zo ku zama hadimansa ku zama cikin sahabbansa annabawa suka ce mun yadda Allah ya ce to ku shaida ni ma ga ga nan na rubuta ina tare da ku cikin shaidu cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kowa zai ajiye annabtarsa zai zama hadimin manzon Allah ya bisa ya taimake shi ya dafa mashi ya masa hidima Allah ce to shi kenan lafiya lau kun yadda eh to ni ma na kayanan ku zama shaidu ni ma shaida ne sai fa Allah ce wa man tawalla faman faman tawalla ba da zalika sai Allah ce fa ulaika humul fasiqun wanda ya juya ya canza bayan wannan sai Allah ce fa ulaika humul fasiqun duk da bangaren malaman tafsiri sun ce suna ganin a fahimta wasu malaman tafsirin suna cewa wannan fa ulaika humul fasiqun din ba tana magana kan annabawan bane ba tana magana ne akan sauran al'umma wanda su suka ba da baya ga rashin bin umarnin manzon Allah saboda hujjar su waɗannan malaman suna ganin cewa ai su annabawan Allah ma'asumai ne ga barin sabo tunda su ma'asumai ne ga barin sabo Allah ya san haka ya ba su isma to ba za su sauka daga saba wannan alƙawarin na Allah ba za su bi alƙawarin Allah saboda haka da Allah ya ce wanda ya juya bayan an yi wannan alƙawarin shi fasiki ne sai malamai suka ce ana nihin sauran al'ummar duniya ne. Sai su malaman suka ce a'a abinda suka fahimta shine abinda ayat ta fara magana a kan shi da shi dai ta ƙare shi. Ayat ta fara magana ne da annabawa. Saboda haka da su dai tarhe zancen Allah ya san cewa su annabawa ma'asumai ne. Amma yana nihin duk da na ba ku isma na san ba za ku juya ba. To amma fa inda za ku juya ɗin ba za ku juya ba na sani, amma inda wa za ku juya ɗin, to bola ya kamar fasu ƙuna. In ji wasu fahimtar malaman. Duka dai kowane ɓangare ka ɗauka, tana nuna maka haɗarin saɓa ma lamarin manzan Allah. Yana nuna maka isan kan manzan Allah, alaihi salatu wassalam. Sannan duk duniya gaba ɗaya a cikin al'umman nan tamu, ba mu da kamar sai na abubakar ba mu da shi a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko? To sai na abubakar yana zanne a mazannin man a fadar manzan Allah alaihi salatu wassalam. Tare da sai na Umaru, sai wata tawaga ta taho. Malaman tarihi suka ce wasu daga cikin sahabbai ne suka taho da wata wato wato dukiya ta jizya da ake ansa daga Bahrain. Da suka taho sai sai na abubakar ya ce aika wannan tawagar da ke ta hewana ne. Kaga ai ya faɗi abin da ya fahimta ya gani. Sai sai na Umar ya ce aika ni ko ina ganin wana ne. sai ya faɗi wani ba wanda sai na abakar ya faɗa ba. Sai sai na abakar ya ce, Ya Umaru, me yasa kake nufin saɓa man? Ya zan faɗi magana kuma ka ce wa ba wannan ne, wannan shi ne abin da suka yi. Allah ya ce, Ya ayyuhal hallazina amanu, la tuqaddimu bayyana yadayi Allahi war rasul. Ya ku masu imani, ai ka ma dama don ka gane cewa da waɗanda Allah ke magana sai ce ya yi halazi na amon eh Allah ya ce a kada ku rika gabata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ku fara zance ba tare da shi ne ya fara magana ba sai na abakar kaga ai ya faru wannan maganai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajen ya faru magana ko kuma ya lazina mai la tarfahu aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahabat a'malukum wa antum la tash'uruna wa innan wanda Allah ke gaya ma wannan wa sahabbai ne kaji ma da ma da abin da ya fara ya ayyuhal ladzina amanu sai na abakar din ne fa amma Allah ya ce idan ana haka ana daga murya a ga wannan habaran to wallahi za ku bata aikin ku ba ku sani ba sai na abakar fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a tara imanin al'umma gabaki ɗaya a ɗora ya a mizani na sikeli, sai a ɗauko imanin abakar shi kadai a ɗora a ɗaya mizanin, duk al'umma gaba ɗaya ya hita nauyin imani. In ji shugaba alaihi salam. To Allah na gaya mashi kuma haɗarin ma da ke tattare da wannan tsawatarwan Allah ce wa antum la tashuruna ku ɓata aikin ba ku sani ba. A zo lahira kuna ganin kuna da aiki tari ku duba ku ga ba komi saboda me kun ɗaga murya gaban manzon Allah. Allah ya ce aikin naku ma bai so ya ruguje shi. Kai akwai ba haɗari ba. Wannan ɓangaren, wallahi ɓangare ne mai girma. Ai, malam ba, wani alheri ba, irin azanna ana faɗin lamarin zan Allah, ba alheri gaba da wannan. Ko dan Allah ya jefa mana kiyayewa, ta tsantsan a cikin zukatanmu. Eh, sahabbai haka suka rayu. Eh, cikin taka tsantsan da kiyayewa. lokacin da wannan aya ta sauka sahabin nan sabitu bin qais bin shammasin ko an ce shi kamar bebe bebe ne haka wato yana ɗaga murya wajen magana ka san in mutum ya dan rasa ji kaɗan to he ga kamar mutane in yana magana ba su ji sai ya rika ɗaga murya sosai to an ce shi in yana magana yana da gurtan murya bai iya yin magana a hankali kawai da ya ga ayar ta sauka ya ga to da a zo ai bawan bawan kawai bari ya gudu ya je gida ya shiga ɗakin da ake ɗaura da wakai ya rike kanshi ya ce ba inda zan ƙara zuwa shugaba alaihi salatu wasallam ɗabi'arsa idan bai ga wani ba yana tambaya sai bai gashi bai ce ina su aka ce aiko ba aka zo gida mata shi ina ta ce aiki ganin kwana uku kenan ya shiga ɗaki ya rihe kansa ɗakin da ake ɗaure doki in banda kuka ba abin da yake aka zo da shi shugaba ya tambaye shi mai ce ai shi ina ai gare ya je kawai ya zama mazannin doki in ya mutu a rihe shi ya gama lahiya ya za a iya zo gaban manzo Allah ya ɗaga murya ya ja kanshi matsala da Allah kaji hoita suka rayu to kuma inna hurmatahu hayyan ka hurmatihi ba'da al-maut sallallahu alaihi wa sallam alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa iya bayyane kamar alfarmarsa ce bayan an koma zuwa ga Allah saboda haka ko yanzu ana magana shugaba alaihi salatu wasallam a salatabi ko yanzu ka je wannan raudar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a salatabi idan ka je wannan muwajaha muwajahatul hadin nan da shi Ibrahim ke ambata washan miyari jihu to in ka je wannan muwajahai ka ba alƙibla baya ka fuskanci alƙibla eh mana ka ba alƙiblan mutane baya ka fuskanci alƙibla ta Allah eh alƙibla ta Allah eh waɗannan laraba masu kokore ka su ce ka kalli alƙibla rabu da su ba su san ina ne alƙibla Allah ba ba su sani ba eh ba su san alƙibla Allah ba wallahi eh ga alƙibla Allah nan yawwa nan Allah ke duba to wallahi idan ka zo manzo Allah ya ganka ya san ka ba manzo Allah ya san komai a cikin halittar Allah ya san kowa ya san ya san makoma kowa a cikin halittar Allah da ka zo nan gurin wallahi ya ganka a inda kake ma dama ya ganka yana sana da kai eh a inda kake ya san ka bare kuma ka zo nan ya kayi sallama ya ganka ya san ka ya ansa maka sallama imanin mu ne yayi rauni mutanen baya in a cikin alfawzu wan najati ko ya kawo kissoshi na waɗanda sun zo rauda shugaba alaihi salatu wassalam wani da ya zo ice ya rasulullahi ya ma'aikin Allah daga garinmu ina miƙo maka sallama ban jin kana an sama amma ya rasulullahi yau ga ni gaban ka nazo ya rasulullahi ina so in yi maka sallama ya rasulullahi ni dai ina son ka an sama ni yace assalatu wassalamu alayka ya sayyidina rasulullahi yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wani da izo arama yace ya rasulullahi yayi baitin waka yace ya ma'aikin Allah daga garinmu ina yo sallama yau ga ni gaban ka nazo ya rasulullahi ya ma ina sallama ya rasulullahi bukata ta shine ka miƙo min hannunka ni ma in shafa in samu albarka ni ma in samu alfarma wallahi ga hannun an miƙo mashi ya kama a gaban wanda duk ke gani sallallahu alaihi wasallam eh sannan limamin masallacin shehu ibrahim limamin masallacin wannan wanda ya rasu almajirin shehu ibrahim na kano din nan kwanaki a shek ya ce suna eh shek nasir muhammad nasir ya ce sun je sun raka bolin mu shehu ibrahim wajen manzan allah sallallahu alaihi sallama ka ji saboda ladabi ka ji ladabi shehu ya ɗauke su an tafi umara amma da zai bada labari ya ce mun raka shehu gurin manzan Allah ka ji wani ladabi dan Allah ya ce da muka je shehu Ibrahim tare da sauran jama'a da su shehu Barhama Job shehu Ibrahim ya ce assalamu alaika ya sayyidina rasulullah ya kai gaisuwa ya ce wallahi shi waɗannan zamanin ne ni na san shi ya faɗa ya ce wallahi suna gurin suna ji daga rautan nan ta manzon Allah shugaba alaihi salatu wasallam ce wa alaikum assalamu ya Ibrahim wa alaikum assalamu ya Barhama Job wa alaikum assalamu ya ya Nasu dai da lissa sunan su shi suna ci kai manzon Allah ake magana ba wani ba shugaba ake magana alaihi salatu wasallam eh malam imanin namu ne yayi wani irin farfar haka eh mana malaman hadisin nan magabata akwai wanda in aka kawo mashi hadisi idan hadisin nan da gaske hadisin manzon Allah ne alaihi salatu wassalam kawai zai ji kanshin shugaban ba kanshi daidai da shi kawai ba wani wobuwa a nan wajen shedan bai ta mashiga a nan nafsu da hawa da duniya ba su da mashiga a nan gaskiya ce kawai tsantsatta ba kabari ba ƙarya a wajen zai ji kawai wani kanshi na shugaba alaihi salatu wassalam ke ce to wannan hadisin ingantacce ne daga manzon Allah idan ka aka zo da wani zance na hadisi wanda zancen nan akwai ƙura cikin shi ba daga sai ji wari idan aka zo da hadisi wanda hadisin akwai zancen shugaba amma an yi ƙari sai ji duka haɗa biyu nan ɓangaren hancin kaza nan ɓangaren hancin kaza kuma sai a ilhamar da shi inda gyaran yake inda aka yi ƙari ko aka canza ko aka rage malam ana maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam eh kuma ko duniya ta tashi har abada in ka tsaya masa a zai tsaya maka wallahi wallahi in ka tsaya masa zai tsaya maka saboda haka mu riƙe lamarin annabi alaihi salatu wasalam da kyau wannan shine dalilin da Allah ya halicce mu mu zo duniya ya ga ya muka fahimci Allah ya muka fahimci manzon Allah duk abin da kake tunani a cikin fahimtar Allah in baka gane lamarin shugaba baka fahimci komai a nan wajen ba baka gane Allah ba ba abin da ka fahimta saboda haka a nan wajen aikin yake eh a nan wajen aikin yake حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءة عليهما قال دك سنشي حدثنا أبو القاسم حاتم بن بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو الحسين بن مسرور الدباغ إيه دباغ مين كو sana'arsa shine jima حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سهنون بن سعيد حدثنا ابن قاسم سهنون أن شين دي سهنون دك سني مي مدونة إيه أي ابن قاسم شي أي محمد عبد الرحمن قاسم شي المازرين إمام مالك ne shi Abdurrahman bin Qasim shi ne ikarantar da suhununu su mas'alolin da ke cikin mudawwana ka fahimci abin yadda mudawwana take mas'alolinta mas'ala dubu arba'in ne a cikin mudawwana dubu arba'in to shi suhununu bin sa'idin almajirin abdurrahman dan qasim ne shi kuma abdurrahman bin qasim almajirin imam malik ne to shi abdurrahman bin qasim ya haddato mas'aloli akan fatawar imam malik Allah kaɗai san adadinsu. To da ya zo ya dawo Misra garinsu sai ya yi almajiri su hununu. Wannan almajirin nasu su hununu sai ya rika tambayar Imamu Abdurrahman bin Qasim game da matsalolin da ya samo fatawarsa daga gurin Imamu Malam. Amsoshin da ya bashi shi kuma shi ne da yake kwakwalwarsa kasan tahi kwamfuta hadda. Sai ya rika kife su kawai yana rubutawa a littafi shi ne ya rubuta mudawwana. shi hununu shi ya rubuta mudawwana amma da ya samo bayanin fatawoyinta ne daga gurin ibnu qasim daga gurin kuma shi kuma daga gurin imam malik to kaji da abin yake eh kaji mas'ala dubu arba'in ne a ciki na fiqhu to shi hununu ya ansa daga malamin sa kaga wani isnadi nan wannan isnadin din na malikawa ne eh din na malikawa ne kaga maliku ya gaya ma abdurrahman ibn qasimu Abdurrahman ɗan Kasimu ya gaya ma Suhununu, Suhununu ya gaya ma Ahmadu bin Abi Sulaimana, shi kuma haka ne, duk malikawa ne, daga Imam Malik. A hadasana Malikum, anil Ala ibn Abdurrahmani, daga Ala ɗan Abdurrahman, an abihi daga babansa, an abi Huraira radiyallahu anhu, daga Sayyidina Abu Huraira, anna Rasulullahi sallallahu alaihi sallama, cewa shugaba alaihi salatu wassalam, karaja ilal maqabarati. ya fito zuwa makabarta. Wa zakara al-hadisa fi siffati ummatihi ya ambaci hadisin a cikin siffa al'ummarsa. Hadisi ne mai tsawo, amma wa fihi a cikin hadisin akwai inda yake cewa ya yanko mana wani yanki inda nan yake so ya magana kai kenan. A fala yuzadanna rijalu a cikin hadisin sai manzon Allah sallama yake cewa wallahi za a kora wasu mazaje a ranar tashin alkiyama an haudi daga alkausarana. za a kore wasu mutane daga wannan tafki nawa kama yuzadul ba'iru dalo kama yadda ake korewar taguwa wadda ta bata fa unadihim he in kira wannan jama'ar tawa wanda aka kore ina kiran su ala halumma ala halumma ina ala kutaho kutaho fa yuqalu sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ya ma'aikin Allah wa'annan ai sun canza bayan bayan bayan ka koma ga rahaman Allah ai sun canza ba akan abin da ka basu suka tabbata ba fa qulu sai in ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan nisa nisa nisa nisan ta su mana si nisa si nisa warawa anasu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaga ta abin da shugaba ya koyi to ka tsaya kan shi ka tsaya kan shi idan mutum ya sauka akan koyarwar manzon Allah alaihi salatu wasalam to ya sauka akan hanyar saduwa da Allah ba zai sadu da Allah ba a'a yace faman ragiba an sunnati falaysa minni wanda dai ya karkata ga barin tafarki na ya bar sunnata falaysa minni wannan ba ta daga gare ni ba cikin nawa bane ba wa qala yace man adkala fi amrina ma laysa minhu wanda ya shigar da wani al'amari a cikin wannan addinin namu wanda ba ya daga ciki fa huwa raddun to an mayan masa ba za a karba ba warawa ibn abi rafi'in ibn abi rafi'in ya ruwaito an abihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala shugaba alaihi salatu wassalam yace la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi kada in riski ɗayan ku yana kishingide akan dangaramarsa yatihi al-amru min amri wani umarni daga umarni na ya zo masa cewa ga yadda na ce, mimma amartu bihe daga abin da na yi umarni da shi, auna haitu ko na yi hani anhu gabarin abin. Faya ulo, wai he mutumin ya ce, La adari ma wajen na fi kitabin lahit ta ba'anahu, ni ban sani ba abinda muka samu a littafin Allah shi zami an karanta irin hadisin a baya maza Allah ce to kada in samu wani daga cikin ku yayi haka yana kishin gida aka raga sa ko kan dangaramarsa ko a ce kamar yana zanne haka a gidansa sai labari ya zo ne na ba da umarni kaza ga yadda na ce a yi kada in same shi yana cewa wai shi dai bai sani ba a'a abin da ya gani a littafin Allah shi zai yi manzo Allah ce kada in ji ɗaya daga cikin ku haka eh in an ce ga yadda na ce kada mutum ya ce shi a yadda yadda ya gani a Qur'ani haka zai yi eh zada fil hadisil miqdad ya ƙara a cikin hadisin miqdadu yace ala na'am wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai abinda shugaba alaihi salatu wasallam ya haramta mislu ma harrama Allah kwatankwacin abinda Allah ya haramta ne duk abin da manzan Allah ya hana kamar Allah ne ya hana duk ɗaya ne eh duk ɗaya ne wa qala sallallahu alaihi wa sallama waje a bi kitabin an zo da rubutu a cikin wata kafada an rubuta kafa bi qaumin homqan wannan ya isan ma mutane wawanci au qala dalalun mai ruwaya ya ce ko kuma cewa ya bata wato yayi sabani ko dai ya ce ya isan ma mutane bata ko kuma ya ce ya isa ma mutane wawanci an yargabo amma ja a bihi na biyu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu ya isa wawanci ya isa bata ga mutane a ce wai su karkata su bar abin da manzon su ya zo masa da shi ta wannan ya isa wawanci ila gaira nabihim zuwa aikata wani abu da ba annabin su ya zo masa da shi ba aw kitabin min gairi kitabihim ko kuma su karkata zuwa ga wani littafi sabanin littafin su na alqur'ani su koma suna aiki da wani littafi wannan ya isa wawanci ga mutane ya isa bata inda shugaba alaihi salam fa nazalat sai ta sauka awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim shin yanzu su mutane bai ishe su ba cewa mun saukan maka da littafi yan ana karanta shi a gare su to me kuma suke nema bayan abin da ya zo a cikin wannan littafi da muka saukar eh eh hudan linnasi ba wa qala abubakar siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya ce lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amalu bihi illa amiltu bihi yace wallahi ban zama ina barin kowane abu ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zama yana aikata abin sai na aikata abin in dai manzon Allah yayi ni ma hi nayi yace inni kashitu in taraktu shay'an min amrihi an aziga yace wallahi ina tsorata ina jin tsoro idan na bar wani al'amari daga cikin umarnin manzon Allah to ina jin tsoron kada in halaka kada in karkace in ji sayyidina Abubakar as-Siddiq al-Akbar al-fasal eh to an yi tsallake eh wa qala sallallahu alaihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanaddiuna masu zurfafawa sun halaka. Wa ƙala abubakar siddiƙu sai na abubakar siddiƙu ya ce, Lasu tarikan shay'an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amalu bihi illa abultu bihi inni kashitu in taraktu shay'an min amrihi an aziga eh shine abin da hadisin da muka karanta albabu sani babi na biyu fi luzumi muhabbatihi sallallahu alaihi wa sallama zai mana bayanin wajibcin son manzon Allah luzumu muhabbatihi babi na biyu fasali na farko ko luzumi mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam watafci dolanci tilasci na aso annabi dole dole aso shugaba alaihi salatu wassalam qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha aha wa tijaratan takshawna kasadaha ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين to shine he buɗe hadisan da wannan ayi wannan ayi ta cikin suratul tauba aya ce malam abin a naɗu ai karatu cikin ta a fahimci abin da Allah ya so a ciki sha'anan saƙon da ayan nan take ɗauke da shi saƙo ne babban saƙo zuwa ga dukkan mumunai, zuwa ga dukkan halittar Allah ga baki ɗaya. Allah ya ce, Ya ma'aikin Allah, sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu, in kana aba uku, in dai iyayenku da suka haife ku, iyayenku da suka haife ku, wa abna'ukum da ‘ya'yayenku da ku kuka haifa, wa ikwanukum da ‘yan uwanku da aka haife ku tare, wa azwajukum da matayenku su ko matayen da mazajensu kenan, wa ashiratukum da danginku da kuka taso cikinsu, wa amwalan iqtarabtumuha da dukiyoyin da kuka ɗasa kuka nema kuka tara, wa tijaratin takashauna kasadaha da kasuwancinku da kuke jin tsoron kada ya karye, kada a samu rurguzo a samu durƙushewa arziki, wa masakina sardaunaha da gidaje da kuka zaɓi zama a cikinsu kuke jin daɗinsu. Idan wa'innan abubuwan guda takwas da aka lissaho, in ka lura da takwas ɗin gaba ɗaya ga duk duniya da jin daɗin na cikin wannan. Komi ayat ta kawo aran ma, ko yana nan ciki. Duk wani abu na in dai sunan jin daɗin duniya yana cikin wannan ayat. Ɗan adam yana son iyayen shi, yana son ƴaƴan shi, yana son ɗan uwan shi, yana son matan shi, ɗan adam na son dangin shi. eh yana son dangin shi bai san ga wani abu ya samu anan wajen dan adam kuma yana son dukiyoyin da aka rika aka tara eh aka boye a cikin taska dan adam yana son garin su mazannin su bai so ya ji ga wata matsala eh ga wata matsala ta faru dan adam yana son kasuwancin shi da yake neman kuɗi a cikin nan bai so ya kare to duk daɗin duniya gaba ɗaya yana cikin wannan ayar to kaga nan gurin in ka fahimci mafahumin ayar abinda zaka fahimta shine idan duk abin da kuka fifita shi kuke son shi a cikin zukatanku, na kowane nau'in ɓangare na daɗin duniya, in dai akwai wani abu a cikin duniyar ku da kuka fi son shi, mina a habbo ilaikum min Allah wa rasulihi, ya zama wannan abin na duniya shi kuka fi so fiye da Allah da manzan Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce to fata rabbasu. Ku jira. Eh ku jira. hatta ya ta Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da lamarinsa Allah ya yi fushi ba a same ka akwai wani abu a cikin zuciyarka da ka fi son na duniya na mata ko ƴaƴa ko dukiya ko iyali ko ƴan uwa ko mazanni ko wani abin duniya da ka fi so fiye da son da kake wa shugaba alaihi salatu wassalam to Allah ya yi fushi ya ce a gaya maka ka jira jiran ba jira bane da zaka ga alheri bala'i ne kawai zai biyo baya sai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqina Allah baya shirye da mutanen da suka kasance fasikai malamai suka ce fasikai anan shine duk wanda ya kasance yana da ɗaya cikin wa'ancan siffofin duk wanda aka same shi yana da wani abu da ya fifita akan san manzon Allah akan san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah fasiki ne shi kuma wannan jiran da Allah ya ce a yi to jira ne na azaba ba jira bane na ko mai gari ka ɓata mare ya ce tunda baka da hankali jira in yi ka tsaya bare soja da ke da bindiga mai jan kyalle ya manto ta gida ya hito waje ya sha iska ka ɓata mai ya ce kai ni kai kai ni to shi kenan jira in dawo ka tsaya to bare Allah ya ce a jira azaba ce za ta sauka saboda haka Allah baya rangwantawa baya yin sassauci in ya samu wani a cikin zuciyarsa ya fi son wani abu na duniya fiye da yadda yake son annabi wallahi mutum bai kama hanyar da za su zanna lafiya da Allah ba sai na Umar ho yazo ko da yake za a kawo hadisin a sakar mu riga karatu na'am ah yace to faka fa bi hadha haddan wannan aya ta isa ta zabarai watan bihan ta isa ta fadakai wa dilalatan ta isa ta nunar wa hujjatan ta isa hujja ala ilzami mahabbatihi akan wajibcin san manzon Allah ba san shi ba kadai san shi fiye da san komi eh wajibcin san sa da kuma san sa alaihi salatu wasalam fiye da komi eh wa wujubi fardiha da kuma wajibcin farlanta ita soyayya din wa izan qadariha da kuma girman babban lamarinta wasu hiqaqihi laha sallallahu alaihi wa sallama da kuma cancanta shi da ita soyayya alaihi salatu wasalam is domin قرأ الله تعالى قرأ تعالى من كان ماله وأهله الله يا أنقش كان duk wanda iyalansa da dukiyarsa waladuhu da ƴaƴansa ahabba ilaihi min Allah wa rasulihi Allah ya kwankwashi kan duk wanda wa'annan abubuwan nasa suka zama su suka fi soyuwa a zuciyarsa fi annabi to Allah ya kwankwashe ki ya kwankwashe shi cewa bai kama hanyar zaman lafiya da Allah ba eh Allah bai tare da shi wa au'adahum bi qawlihi ta'ala kuma Allah ya masa narko na azaba eh duk wanda yake son manzon Allah amma ya fi son wani abu akan manzon Allah Allah ya mai narko na azaba cewa fatarabbasu ajra hatta yati Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da lamarin shi eh summa fasaqahu sannan Allah ya fasikantar da waɗanda ke da irin wannan halin na fifita san wani abu a zukatansu ba shugaba ba yace fasikai ne wa a'lamahum kuma Allah ya sanar da su annahum mimman dalla cewa suna daga cikin waɗanda suka bata walam yahdihi Allah Allah ba zai shirye da su ba babu shirya tare da su sun bata batar da babu shirya bayan ta saboda bata suka yi sun so wani abu a zukatansu fiye da shugaba Allah ce to ba zai shirya shirye da su ba sai sun ɗanɗani kudansu alaihi salatu wassalam saboda haka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne dole ne dole dole ne ba za'i bane ba ganin dama bane dole ne a cikin zuciyarka duk wani abu da kaji yana ma kaikayi kana jin yana shiga gaban san da kake wa shugaba wannan abun masifar ka ne ka tsine ma abun ka karbi da shi a zuciyarka ka waci kice shi a zuciyarka shine matsalar kar Allah ka rabu da abun ku zanna lafiya da Allah rabuwa ta zuciya ka fitta shi a ranka ka fifita shugaba alaihi salatu wasalam ya shiga maka gaba malam shi yasa sahabbai su ba kamar su saboda yadda suke son annabi alaihi salatu wasalam sun yadda iyayensu ma har so suke yi yaƙi ya haɗu mutum ya samu ya yanka uban shi har so suke haka saboda su tabbatar ma Allah cewa shugaban nan fa sun zaɓe shi zaɓin da babu wani zaɓi gaba da shi ba da ransu da dukiyarsu da lokacinsu komi nasu kai akan shugaba fa suna kwaɗayen ma wanda ma aka kashe su shahada suna kwaɗayen ma a sake dawo da su su sake bin annabi su sake yin shahada saboda yadda suka sallama mai gaba ɗaya shi yasa Allah ya kaga ya girmama su ya mutunta su saboda shi Allah yana mutunta wanda ya zaɓi shugaba ne zaɓi na ƙure in zaka bi kowa buɗe idonka ka gwale su gwal ka riƙa lura ka ga ina yana ha ina kan an ɓata ko ana nan daidai amma in zaka bi shugaba don idonka zama makaho bi shi kawai ba komi haka za ka yi ba ruwanka bi kawai eh to shi ne daidai amma ai mutum in ya bi manzan Allah sallallahu alaihi da ya bi sai ya bude ido ai he kafirta ma to ai ka san ma'anar bi da bude ido din nan shine kana bi amma kana jira ka ga menene za a yi daidai ka karba menene za a yi zuciyarka bata karba ba ka bar shi to yanzu waye gaba kenan waye mai hukuncin saboda haka in zaka bi manzan Allah rinsa idan ka zaka yi ba ma ka da idan kawai ba ba ka da hankali ba kawai ka bi me waye kai ka bi kawai yadda yake so yi kawai shine daidai a cikin nan shiriya take a cikin nan mafitar duniya da lahira take mafitar da ya ba duniya da lahira da al'umma da bangaren komi na rayuwa da an tsaya a kanta ba wata matsala kwara ɗaya wallahi da za a wallahi ba matsala kwara ɗaya da a duk duniya gaba ɗaya. Da an tsaya a kuma ba ɓangaren da bai bada ilimi ba, ba ɓangaren da bai nuna hanyar da in an bai ita ce mafita ba, a ko'ina ya yi komi yadda ya dace. Alaihi salatu wassalam. Da kaga jin matsaloli sun yawa, billahi lazi sauka akan umarninsa ne ya yi yawa. Eh kuma ba za a ga daidai ba sai an dawo yadda ya ce an yi, sannan za a ga daidai. Alaihi salatu wassalam. حدثنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازني أسين أبن دي من إجازة دشي وهو مما قرأته على غير واحد يشي ونن حديثا إنا دك أبن دك أكرن تاشي أفيد قول متن دي قال يشي حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأسيلي حدثنا المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أليته an Abdulaziz bin bin Suhaib an Anas radiyallahu anhu daga sayyidina Anas eh sayyidina Anas dan cikin gida ba eh dan cikin gida anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi min waladihi daga ƴaƴansa wa walidihi da mahaifansa wannasi ajma'ina da mutane baki daya mutum ba zai zama cikakken mumini ba a gurin Allah sai Allah ya duba ya ga ka fi son shugaba akan kanka da matanka da ‘ya'yanka da duk duniya gaba ɗaya to sai Allah sai yi wannan kai ne mumini haka wasan Allah ya baka kalmar imani ta tabbata kai mumini ne a gurin Allah to wahala ka ta ƙare baka da sauran matsala kuma eh baka da sauran damuwa yawwa to za a samu wannan ne da bin shugaba alayhi salatu wassalam eh di yawan aikin mutum di yawan bin shi da sannan manzon Allah a zahiri idan ya zama a cikin zuciyarsa yana da wani abu da ya zaba ba manzon Allah ba ya fifita a gurin Allah fasiki ne munafiki ne shi bai da kirki bai da mutunci duk wannan aikin da yake yi yana ƙara jama kan shi ma bala'i ne eh yana ƙara jama kan shi bala'i ne yana damawa ne kawai yadda Allah ke nihi a yi shi ba haka yake yi ba ba kuma za su shirya da Allah ba wallahi ba za su shirya da Allah ba saboda haka tiket ɗin da zai sa Allah ya yadda da kai ya fahimce ka ya baka rabo ya yadda ya anshe ka ya zaɓe ka ya baka yadda tasa ya duba zuciyarka ya ga kai wa a zuciyar nan taka ba ka da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan ne Allah zai ce to wannan ilahi launi kuskuren kama sai Allah ya mai da shi daidai bannar kama sai Allah ya anshe ta ya gyara ta ula'ika yubaddilu sayyi'atihim hasanatin sai Allah ya saka cikin su sai Allah ya saka cikin abraru kubutattun bayi wadannan wadanda a cikin haƙƙin su Allah ya ce ku aikata duk abin da kuka ga dama na gafarta muku eh a haƙƙin su ba Allah ya faɗa sai dai ba a rubutawa a goshi bare ka ga da kai ciki ko ka je kai shiriri kai eh Allah shi yana da irin wannan bayan abraru innal abrara lafi illiyin eh to to to su ne ma'anan abararu to in kana son ka samu wannan barara din ka ka zama cikin abararu to shugaba za ka rike shine sinadarin idan ka tsaya ma lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan ka gyaru maka komai yayi ma daidai yawwa eh eh wani abi hurairah radiyallahu anhu nahu an an so kwatankwacin wannan hadisin daga sayyidina abu hurairah wa an anas kuma an an so ma dai daga Anas dan Anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun abu uku man kunna fihi duk wanda wa'annan abu uku suka kasance a tare da shi akwai su to waje da halawatul imani wannan ya samu dadin imani ya dandana dandanan ya dandana dadin imani wannan ya sha dadin imani na farko an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma ya zama Allah da manzan Allah su ne mafi soyuwa a gare shi fiye da waninsu. Na farko kenan, ya zama Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama su ne suka fi soyuwa a gare shi fiye da waninsu. To, wa an yuhibbal mar'a sannan ya so mutum ɗan uwansa musulmi kenan, la yuhibbuhu illa lillahi. ba wani abu yasa yake son mutumin nan ba sai don Allah eh wal hubba fillahi ya zama kana da wani wanda kake son shi ba wani abu yasa kake son shi ba sai domin Allah eh ka san soyayya dan Allah ita ce arzikin ita ce kofa duk wani arziki shi yasa zaka ga a cikin hadisin nan na bakon da Allah ke sawa a inuwarsa ran da ba inuwa sai ta sa tare da annabawansa da tsakakkun bayansa akwai wa rajulani tahabatillahi da mutum biyu da suka so juna dan Allah. Eh, kaga nan gurin jama'an jama'an shugaba, jama'an shehu tijjani sun ji daɗin su. Eh, wa an ya karaha an ya uda fil kufri, sannan kuma ya ƙi sake komawa cikin kafirci, kama ya karaho an yi kuzafafin nari, kamar yadda yake ƙin aurga shi wuta. Bayan Allah ya bashi hasken imani ya shirya. to ya rika jin yana ƙin kafirci kamar yadda yake ƙin a jefa shi a wuta da ran nan nashi. To wanda ya samu waɗannan abubuwan guda uku, ya zama Allah da manzansa su ya fi so fiye da komi. Ya zama yana son mutum don zatin Allah. Ya zama yana ƙin ya koma cikin kafirci kamar yadda yake ƙin haɗawa wuta da ransa, to ya samu daɗin imani. Sirrin da ke tattare da waccan soyayyar dan zatin Allah. shine jin kai da uzuri abin da ke cikinta kenan jin kai da uzuri duk wanda kake so dan zatin Allah to dama ba wani aiki yayi daidai ba ka so shi saboda Allah ka so shi to in yayi kuskure za ka yi masa gafara in yama ba daidai ba za ka yahe masa in ka so aboki dan ya rika baka shawara ba za ka tuna ba he ta dame maka he ka tuna kai ina da abokin shawara he ka je gurin shi ran da ba shawara ba ruwanka da shi in ka so aboki dan ya rika baka kuɗi to ran da baka da kuɗi ne zaka tuno shi ran da kuɗi suka samu ba zaka tuno ya ba kuma ran da ka zo gurin ya hana ka kuɗi zaka zagai zaka ki shi ba zaka damu da shi ba duk dalilin da zaka so mutum da shi ba dan Allah ba akwai illoli da hadarruka cikin soyayya amma dan zatin Allah ne kadai zaka so mutum ka karbe shi a kowane hali ya zo maka shi kuma Allah haka yake so ya zama ka anshi mutum a yadda duk ka same shi haka yake haka Allah ya yi shi kai ma akwai yadda ake kace ake hakuri da kai sannan kuma sirrin jin kai da tausayi in ka so mutum dan zatin Allah ba dan wani abu ka so shi ba bare ya hana ka ka ji baka tausan shi ba a dan zatin Allah ne to zaka rika tausaya masa to abin da ake bukata kenan eh alo tausayi da rahama eh wani Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ala yace annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar ya ga wa shugaba alaihi salatu wassalam yace la'anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati bayna jambayya yace ya rasulullahi wallahi ku ne kuka fi soyuwa a gare ni fiye da komi sai zuciyata da ke karkashin hakarkari na shugaba alaihi salatu wassalam fa qala lahu he yace masa lan yu'mina ahadakum ya kai umaru imanin ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi har sai ya zama ya fi so na fiye da kan fiye da shi kan shi sannan imanin shi zai cika. To ka san shi shugaba alaihi salatu wassalam nan ne aliyar rahamaniya ta Ubangiji, kuma bai daga nan ike bulbulowa. Nan take sai aka tura Umar cikin mukamin. An karɓi gaskiyar zancen shi, kuma babu nufaƙa a ciki gaskiya ya faɗa. To tun da ya faɗi gaskiya kuma gaskiyar nan tashi bata kai inda ake so ba, to an cika min sauran. Sai aka ambula mashi. Eh, ai duk imanin da kake ji shi ke turo maka. Wa'in naka la tahdi ma'anarta kenan. wa innaka latadi ila siratal mustaqim eh ai shike turo maka ka ji imani ya ma daɗi ka ji zuciya ka da bau eh ai shi turo maka eh inna allaha al-mudi wa ana al-qasim ai shike rarrabawa da abin da aka baka da shi daga Allah shi ya baka to sai ya tura ma Umaru kawai nan take sai sana Umar ya ce amma yanzu ya rasulullahi wallazi anzala alayka al-kitaba na rantse da Allah da isaukar maka da alqur'ani na rantse da Allah da isokar maka da alƙur'ani, la'anta a habbo ilayya min nafsi, wallahi ya Rasulullahi ku kuka fi soyuwa gare ni fiye da zuci fiye da rai ɗin nawa, allati bai na jambayya da yake tsakanin haƙarƙarin nawa. Ƙala lahun na biyu, sai shugaba alaihi salatu wasalam ya ce masa, al'ana ya umaru. Al'ana ya umaru, ya ce to yanzu ka kawo gurin ya umar. eh yanzu ka zo gurin ya Umar kaga sai na Umar hu kenan kaga a nan gurin ana nuna maka tun daga sama har ƙasa wajibi ne kowa ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula soyayya dole ne ka so shi fiye da yadda kake son duk wani abu da kake so har kai kanka eh qala sahalun sahalu yace man lam yara wilayatar rasuli alaihi fi jami'il ahwali duk wanda baya ganin jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi a cikin dukkanin halaye baya ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jibintar lamarinsa yana da ɗansa yana dafa masa a cikin komi yana samun wani ɗauki wani taimako daga manzon Allah waya ranar su fi mulkihi sallallahu alaihi wasallama kuma baya ganin kansa a cikin mulkin manzon Allah yana ganin kansa kamar ba bai shiga cikin jimillar wato wato karkashin ri'a kula shugaba alaihi salatu wasalam ba la ya zuƙo halawata sunnati yace duk wanda bai samu wannan riskan ba wala ba ya ɗanɗana daɗin sunnan manzon Allah eh kaji wannan abin da yake nunawa shine ya zama cewa a zuciyarka koyaushe kana ganin kana ƙarƙashin kiwon manzon Allah shine yake kula da lamarinka wa alamu anna fikum rasulullahi dinnan shine yake kula da lamarinka eh shine yake yake gyara lamarin naka kuma kuma kana samun ɗauki da taimako daga gare shi a kowane sakan naka ya ce to wanda bai ga haka ba bai ji haka ba bai rika tuna cewa cikin kowane sakan yana samun tallafi daga shugaba ba yana samun gyarawan lamarin shi da dora shi akan daidai ba yace wannan bai samu dadin imani ba kawai dai yana fangan fangan ne li annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala domin shugaba alaihi salatu wassalam ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi har sai na zama ni ne mafi soyuwa gare shi fiye da kan kanshi ai zaka ga mutum dan manto shi bai mantawa da kanshi duk mantuwar mutum bai mantawa da kanshi to yanzu ga wani abu na san manzon Allah a cikin zuciyarka kana son shi fiye da kanka to yanzu kaga sai ka manta ma da kanka a cikin tuna shi ka gane wannan to idan ka manta da kanka cikin tuna shugaba zai zama duk sakan ɗinka manzo Allah kake kallo shi kake ji a zuciyarka sai ma in rika ma magana a zuciyarka ina gaya maka yadda za ka yi yi wallahi sai in rika gaya maka to ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ka rika shuhutin shi a zuciyarka sai ka rika jin ƙanshin shin nan da ake labari eh sai ka rika jin duk abin da za ka yi ba daidai ba ya sa maka wani burhani a zuciyarka iya gaya ma wannan ba daidai ba ne ba shi malam mun yi nesa da lamarin ne yasa muke ta wahala malam amma billahi allazi la ilaha illa hu abin ya wuce duk inda kake tunanin shi malam lamarin manzon Allah alaihi salatu wassalam la ilaha illallah ai malam auliya'u sun sha dadin su sahabban nan da ka gani malam sun sha dadin su eh sun sha dadin su duk sanda kake ganin ana sassare su a wajen yakin nan suna shahada ba ma su sani wallahi ba su sani wallahi baka san abin da Shehu Ibrahim ce ba jamalu rasulillahi hayyara fikiriya ai wannan wannan wannan jamala ta shugaba da suke kallo malam wai kai malam gudalan ɗaya ɗan tsayan baka wani misali. Yanzu fa akwai yanayi guda biyu da mutum ke shiga, sai wani abu ya same shi bai sani ba, yanayin daɗi ko yanayin wuya. Idan mutum yana zanne, yana jin kishi, kishin ya kusa ya kashe shi, ya fara ganin ɗaya a hudu, abu ɗaya ya rika ganin ya farga nan da yawa. Shi kenan ya sallama zai mutu kuma bai da wata matsala ta dame shi sai kishi. Sai aka ce, zo ga ruwa ka sha, da aka miƙo mai ruwan, san da ya ɗaga ƙafa shi zai taka ya anshi ruwan ashe wuta ce a gabanya. Wallahi ya tattake ta ma bai sani ba ruwan nan kawai ke dan shi. Wallahi sai bayan ruwan ya ƙoshi, sannan ne zai ji wani gawo he duba ga wai ashe ma ya ƙone. Ya sani. Ya ya zabtu ya fitinu da bala'in san ya samu ruwa ya sha. Sai manzo Allah ta fi haka fusga. Jamalar shugaba wane mutum malam? wane mutum mala wane mutum wani wani waliyi yana kwatanta irin daɗin ganin manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine ya tambaya yace wai a duk duniya menene yafi komi daɗaɗa ma ɗan adam yanayi ne yana tambayan mutane kowa ya kawo wani ya ce samun ruwa mai sanyi lokacin kishi wani ya ce samun abin da kake bukata bayan ka hidda rai wani kowa ya kawo abin da zai kawo wani ya ce mu'amala auratayya ita ce mafi ƙololuwan jin daɗin da ɗan adam ke kasancewa a cikin shi a rayuwar shi sai ya ce to idan an haɗu a kan haka ya ce to ka ninka hakan so dubu saba'in yana so ya kwatanta abin ne wai inda zai ɗau kwatantan ya ce to ka ninka daɗin hakan so dubu saba'in ya ce to daɗin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai haka kai da ya gama misalin ya fashe da kuka ya ce wallahi wannan misalin da ya bai ba a dai san zo wani abu ce wallahi bai yi ba ya wuce haka wallahi to irin wannan to wannan yanayin da kake ganin su a cikin malam su kadai suka san abin da suke ji suke kallo malam la ilaha illallah ai sai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi yana gaya musu li'annakum tajiduna fil khairi awana wa hum la yajiduna awana hadisin da yake cewa zamani zai zo wanda ya rike sunnata a zamanin kamar wanda ya tamka garwashi ne wanda yake aiki akan sunnata a lokacin za a bashi ladan mutum saba'in ko hamsin sai suka ce da yanzu lai hamsin din nan ko saba'in a cikin mu musa habbai ko a cikin su waɗancan mutanen sai ya ce cikin ku mana cikin ku kusa habbai saboda ku kun samu a awani kuna da mace babban mataimakin su shine manzon Allah malamai sun ce wahayi ana saukar da shi Allah na aiko da wahayi ana ƙarfafa su eh haka ne amma wallahi babban taimakon su manzon Allah ne malam mutum yana gidan shi zanne zai ce fada zan eh zan ta halara eh mata shi ma da bata gashi ba ta in an zo wani na nan bai nan to ina kike tunan a kai ma ka san bai wuce kaza a kai gurin manzon Allah canza wani daɗi duk duniya mai ko aljanna ba ta kai haka daɗi ba wallahi wallahi ba ta kai haka daɗi ba aljannan ma da inda ba dan manzon Allah na cikin ta ba me za a je a yi a cikin ta Shehu Ibrahim yana gaya mana radiyallahu anhu walau laltizazun fil jinani bi nurihi lama hannana huwa kullu kullu mubassari yace duk wani mai basira waye mai kwakwalwa mai hankali mai tatattar zuciya ba dan jin daɗi a cikin aljanna da kallon shuhudin hasken manzon Allah ba yace da duk mai hankali ba zai so ma a sashi ciki ba shine wasu sufaye sun dan fara jin irin lamari na motsuwar zuciya Allah ya an taba zuciyarsa sun fara jin lamarin Allah shine suka haɗu suna tattaunawa to su meye ma aljanna ba su santa me ma za a shiga a cikin aljannan ayo sun zo sun samu wani babban zubi suka tambaye shi wai kai wai ita aljannan nan abin da ya fizike su su suna ganin manzon Allah ya fiye musu aljanna suna akan daidai fa amma sai suka zo kan wanda ya ƙara ɗora su akan daidai din kuma kan aula sai ka ce wai kai ya kake ganin lamarin nan wai yanzu ita aljanna me ma za a yi da ita me ma zai sa wai ma a ce ana son aljanna sai ya ce a mu muna son aljanna saboda a cikinta akwai manzon Allah صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم eh ka gani to shine sirrin abin shine sirrin komi ai da kaji an ce ranar tashin alkiyama za Allah zai sa wasu a cikin inuwarsa ba ma za su san abin da ake ciki ba za sai dai har a gama tashin alkiyaman ba ma su sani ba sai an je aljanna sai su rika ce ma yan aljanna a duniya an ba mu waya akai ta tsorata mu za a yi tsayuwa rana za ta tafarfasa ta fasa kawuna za a yi gumi za a yi kaza za a tsallake sarari ashe duk tsoro ake bamu sai wani wanda ta kyar ya shigo aljanna ya buge ce kai ki shiru ba gaya maka kai bi kana ina aka sha kaza aka sha bala'i ta kyar maka karuso sai ce a shi wallahi shi bai san yadda aka yi ba to wai kai a tunaninka me kake tunanin Allah zai dauke masa hankali da shi ta jamala ta shafta sai na rasulullahi za a buɗe musu wata wata santa malam wanda Allah ya zaɓa ya gode, za a buɗe masu wata santa malam, suna kallo ga shugaba alaihi salatu wassalam. Eh, ga manzan Allah ga shehu tijjani ga shehu Ibrahim. Za a buɗe ma mumulai, ka kowa yana gani. Ka ma san halin da ake ciki? Ai da shi ne kaɗai Allah zai ɗauke ma hankali ka shiga cikin yanayin da baka san ma inda aka nuha ba dai ka ji an ga gobe. Eh, su ma sahabbai da haka suka samu wannan. Malam. Saboda haka malam malam a riƙe lamarin shugaba an ji eh komi yana nan wajen eh in dai mutum ya fi ka san annabi ya fi ka komi kisa malam musho ibrahim ke cewa idza kasarunil qauma uksarahum bihi fa bai'i wa infaqi lahu ra'su war rubu yace in mutane sun tsere man wajen yawan ƴaƴa ko yawan mata ko mata masu kyau ko zababbun cikin su ko yawan dukiya ko yawan menene ko an yi ni ilimi ko an yi ni komi yace komi za ku yi ni ku je ku yi ni ba komi ya ce ni dai ƙoƙari na uku sarahun bihe sai in tsere masu da annabi da son shugaba wanda ya tsere maka a nan wajen ya hika duniya ya hika lahira kuɗin kan kuɗin mai da suka zama maka ma matsala wanda sun sa kai yanzu baka iya kwanciya waje ka ado a sace ka eh kuɗin kan matsala isa ne da zaka kiwata da kana dan zuwa kana tatsan nonon ta kana sha kana morewa yanzu ta gagare ka kada a sace kuɗin kan matsala he gadin sa kake karasa natsuwa samu shugaba mala eh in ka samu wannan hasken ka samu wannan sirrin aka taba ma zuciya da san shugaba alaihi salatu wassalam kamar da shehi ke faɗa din nan aka furka ma soyayya nan a cikin zuciyarka ta ta walƙata maka ya shi kenan kuma Allah ya an, an sallame ka abin kawai da za a yi ma shine a kiyaye ma kuma a ta ƙara maka eh amma Allah ya baka abin da yake rowa abin Allah ina ƙuran shi bai hakan abin waje-waje eh ina koran abin da wannan sirrin wannan soyayyen ne kaga sahabbai ma wasu ma in an waɗi shugaba alaihi salatu wasallam sai ya suma bakwai wallahi wallahi wallahi za mu ji a cikin ashfaq wata mata ta zo gurin sai tana Aisha alaiha salam ta ce ya sai da ina so ki taimaka ki buɗe mani raudan nan ta shugaba in in in in je in kai in gaishe shi ta ce to shikenan ta ɗaga mata labulan ta zo ta kalla gurin, ta ja numfashi, ta yi sallama, kawai hedi aka ji ta yi ƙara ta ce wa Muhammada sallallahu Alaihi wasallam. Wayo annabi Muhammaduna ana shigowa aga ta faɗa ta mutu, ta gama kuma shi kenan. To irin waccan soyayya, ai ka san soyayya irin tamu nan ta sama. ai ba za ta ba da wancan abin ba ai kai ma ka sani kai ma ai ka sani ko kai ma ai ka san haka soyayya irin tamu yanzu fana hatta zokal aga sani ma sara iboha ai ka san ba za ta ba da wancan sakamakon ba a'a he an tusa ma wannan can cikin can sosai wani ce yi ke magana wani wani tashin hankali ne ita kuma wani bala'i ne shi zaka ji shawar bakin radiyallahu anhu wani bulitu bi hubbil mustafa al-katami ahmada kaji sai ce bulitu Allah ya jewa man wani bala'i na san shugaba alaihi salatu wassalam eh akwai daga cikin su wanda wannan wannan ma'abota wannan mukamin wannan soyayya din in aka ambaci shugaba kawai ya faɗi su ma da ya farfaɗo aka ƙara ambata shi wallahi zai koma su ba in za ku yi ta yi za ku kashe shi ne kawai za ku kashe shi saboda haka mai ƙoƙari to ya ake samun wannan riƙe lamarin shugaba yawan salati ga annabi ya zama kana bakin ƙoƙarin ka koda yaushe iya zuciyarka me yace ayi kayi kayi haƙuri da duk abin da ba shi yace ba duk abin da bai so kayi haƙuri ka bar shi dan Allah ka ba abin ka zanna lafiya ko mun yadda kake son abin ba shi ba mahita ba ne, in ma baka bar abin ba shi abin zai baka in ka mutu, neman makan ka tanaji da zai tafi da kai har abadan abidina, kuma ka je lahira kuma Allah ya ce to sakamakon wannan soyayya da kake masa, to na baka tare da shi, to ba abu mai darajar wannan ba daɗi irin wannan. Saboda haka mu lura da kyau kowa ya ta kanshi a cikin sha'anin shugaba alaihi salatu wasallam kowa ya kula da kanshi karatu sukan nan da muke labarai muke hakaitowa ba ilmoma ne daga ma'abota zakata da suka rubuta abin da yake a cikin zakatansu daga sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da managartan bayi to mu rika koyi da su mu rika kwaikwayawa mu rika aikatawa mu rika ɗanfara abin a cikin zakatanmu mu rika jin ya zami mu ma mu koyi da shi ya zami abincin da muke jin shi ana labari a wurin su mu ma mu samu kamar yadda imamu junaidu ya faɗa ya ce ana faɗa a cikin sufaye wasu maganganu sai a ce su wani hali da yake kaiwa wai sai a sare shi takobi ma bai sani ba saboda ya kare cikin tsananin zahin san manzon Allah ya tafi ya mutu kawai ana ganin ya dare shi ya mutu daina sai a yanki naman jikin shi ma bai sani ba saboda ruhin zuciyar ta tsage ta tafasa ta fashe kan san annabi ya ce wallahi da ana faɗin magana kawai dai kallo nake yi ina kallon kamar ya ne imamu junaidu shugaban sufayi junaidu saliku yace na da na kai mukamin he naga ashe abin haka yake ka gani to duk wa'annan abubuwan da muke jin ana hakaito mana a labarai mu dage mutum musu mana ko kuma mutum maraban mu wallahi in mun dage ko ba mu samu yadda suka samu ba za mu samu namu ko ba abin gagara bane gurin Allah ya baka abin da yake na wanda wani baya ya samu yanzu eh falalan Allah ba a mata iyaka to dan Allah mu dage eh mu so shugaba alaihi salatu wassalam sosai mu riƙe lamarin nan mu riƙe mu riƙe mu riƙe mu yi ta gaske mu yi tsakaninmu da Allah eh Allah ya samu dace alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على على فاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين